بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي هدوى cikin wannan silsila mai taken ahadisul akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr jazahullahu khairan muna ci gaba da bibiyar malamin a cikin tattaunawar da yake game da wato silatul arham sada zumunta a cikin darasin da ya gabata wanda shine na sha biyu wannan kuma shine darasi na sha uku insha Allah malam ya kawo mana a batu game da hadithin arrahimu shudnatun min arrahman man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun zalqun yawmal qiyamah wanda bukhari ya rawaito shi a cikin al-adab al-mufrad malam zai mana sharhin wannan hadisi ya ce ƙauluhu laha lisanun talqun zalqun yawmal qiyama cewa arrahimu zumunta tana da halshe mai tsayi mai kaifi ranar alkiyama ya ce ai taqumu rahimu yawmal qiyamati laha lisanun fasihun balighun za ta miƙe ita zumunta ranar alkiyama tana da harshe mai fasaha mai isar da saƙo tatlubu haqqaha allazi wa'adaha bihi subhanahu za ta nemi haƙƙin da Allah ya mata alkawari inda ma qamat baina yadayhi lokacin da ta miƙe bayan an gama halitta wa qalat tace hadha maqamul a'id min alqati'a tace ya Allah ina neman tsari daga masu yanke fa qala laha subhanahu na'am Allah yace eh na ji maganarki amma tardaina an asila man wasalak wa aqda man qata'ak قالت بلى قال فذاك لك من جوانا حديثي أبايا يوضحه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرحم شجنة من الرحمن abin da zai ƙara fito da wannan fili shine riwaya sayyidina Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ita ar-rahim shujnatun wani tsoka ne wani sashe ne daga lafazin ar-rahman taqulu ya rab za ta ce ya ubangiji inni qata'tu inni quti'tu lalle an yanke ni ya rab ya ubangiji inni usi'a ilayya lalle an ci zarafi na ya rab ya ubangiji inni zulimtu lalle an cutar da ni ya rab ya ubangiji qala nabi yace alayhi salatu wasalam fa yujibuha sai Allah ya amsa mata yace amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki رواه أحمد وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه daga cikin abin da ke ƙara fito da wannan fili shine kuma hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ma'aiki ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahma duk mutumin da yake so Allah madaukakin sarki ya ainihin wato buɗaɗa masa a cikin arzikinsa sannan a jinkirta masa a cikin wato ajalinsa wa yun lahu fi atharihi sannan a tabbatar a wanzar da ambatansa faliyasul rahma to ya sadar da zumuntarsa wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzon Allah yana cewa من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه شما أبو هريرة يروتو إلو وچه رواية دا أنس دان مالك يروتو wannan kuma ta Abu Huraira tana cikin Sahih Bukhari a lamba hadisi na 5900 da lamba 85 kurkusa da wacce riwaya ta Anas wadda ita tana lamba hadisi na 5986 da kuma cikin Sahih Muslim 2500 2000 afwan da 550 da bakwai. Wa hadha fihi anna lislatir rahimi thimaran kathiratan wannan yana nuna cewa sada zumunta tana da alfanu mai yawa minha thimarun mu'ajjala lil wasil fi dunya daga ciki akwai alfanun da za a gaggauto da mutum shi a nan duniya wa minha thimarun mu'ajjala daga ciki kuma akwai wanda za a jinkirta su yafuzu biha yawmal qiyama mutum zai rabauta da su ranar alkiyama wa min thimaril mu'ajjala daga cikin abin da za a jinkirta wa mutum shi a nan duniya boston risk lahu fid duniya faɗaɗa arzikin mutum a duniya wa tulul umur da tsawaita rayuwa yubsatu lahu fi rizqi ay yuwassa lahu fihi wa yubarak lahu fi mali Allah zai buɗaɗa mai dukiyarsa ya sanya mishi albarka a cikin dukiyarsa wa yun salahu fi akhari annasi'a huwa ta'khir za a jinkirta masa wa ma'ana yun salahu fi akhari ay yu'akhkhar za a jirjin za a jinkirta masa wal muradu bil athari al ajal wal ma'ana annahu yuzadu fi umrihi haqiqatan da gaske ne a haƙiƙance za a ƙara masa shekaru qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma sha hudu daga shafi na ɗari hudu a casa'in zuwa ɗari da casa'in da ɗaya ibn taimiyya ya wannan magana inda malam ya nakalto ta cewa wa qad qala ba'dun nasi innal murada bihil barakata innal murada bihil barakatu fil umr bi an ya'mala fi zaman al qasir ma la ya'maluhu ghayruhu illa fil kathir wasu suka ce ma'anar ƙara mishi ajali shine Allah zai sanya albarka a rayuwarsa ta yadda zai yi ayyuka masu yawa masu alfanu a cikin ɗan takaitaccen lokacin da in ba shi ɗin ba ne wani zai yi to sai ya ɗauki lokaci mai tsayi. Ya ce, ƙalu suka ce li'annar riska wal ajala muƙaddara ni maktuba ni suka ce saboda da arziki da ajali an riga an ƙididdige su kuma an rubuta ba a canza su fa yi ƙwalili ha'ula sai a ce ma waɗannan tilkal barakatu wa hiya ziyaratu fil amali wan naf'i hiya aidan muqaddaratun maktubatun ai ita ma wannan albarkar da kuke magana ita ma an riga an kaddara ta an rubuta ta wa tatanawalu jami'al ashiya ta shiga cikin komai batun rubutawa da kaddarawa ya shiga cikin komai wal jawabul muhaqqaq ibn tabiya yace da haka amsa wata take tantantacciya أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة Allah yana rubuta ma bawa shekarun da zai yi a cikin takaddun da ke hannun mala'iku. Faiza wasala rahima, idan yana sada zumuntarsa za da fi zalikal maktub, sai Allah ya ƙara masa. Wa in amila ma yujibun naqs, idan ya aikata abin da ke tirsasa a rage masa shekaru, naqasa min zalikal maktub sai a rage shekarun. ونذير هذا ما في الترمذي أن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته yace abin da ya kama da wannan shine hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi wanda yake lamba hadisi ta 3776 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa babanmu Adamu alaihi salam ya nemi alfarma a wurin Allah cewa a nuna mushi kamannin annabawa da za su zo a bayansa cikin zuriyarsa fa'arahu iyahum sai ya nuna masa su fara'a fihim rajulan lahu basisun faqala man hadha ya rab sai ya ga wani mutum a cikin su wanda yake da annuri yake da haske sai ce wane ne wannan faƙala bunuka dawud sai Allah ya ce mashi wannan ɗanka ne dawudu alaihi salam faƙala fakam umru ya ce shekarunsa nawa ƙala ce arba'u na sana shekara arba'in kacal aka riba masa ƙala wa kam umri ya ce ya Allah ni kuma nawa ne shekaruna ƙala alfu sana ya ce kai shekarar ka shekara dubu za ka yi a duniya ƙala faƙad wahabtu lahu min umri sittina sana ya ce to na ba ɗana dawudu kyautar shekara sittin a cikin shekaru na hada da arba'in ɗin shi na shi zama ɗari kenan fa kutiba alaihi kitabun sai aka rubuta rubutu akai aka rubuta agreement akai wa shahidat alaihi malaika malaiku suka zama shaidu an yi wannan agreement din cewa Adamu ya ɗauki shekara sittin cikin shekarunsa ya ba wani cikin annabawan Allah cikin ‘ya'yansa kyauta shine Dawudu alaihi salam falamma hadaratu lafatu qala da lokacin mutuwan Adamu ya yi shekara ɗari tara da arba'in sai kawai mala'ika ya zo. Kala sai ya ce, Kad baki ya min umri sittu na sana, ya ce, Ya na ganka tun yanzu mala'ika ni da nake da rago shekara sittin, kalu wa habta halib ne ka dawo suka ce, A ai ka riga ka yi kyautar su, fa an kara zalika, ya ce, Wallahi ni ban yi ba. Fa akhrajul kitaba sai aka fitan masa da wannan rubutaccen saƙo. قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي تعليق يتي فنسي آدم فنسيت ذريته وجهد آدم فجهدت ذريته Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Adamu ya yi mantuwa daga nan ‘ya'yan shi suka samu ɗabi'ar mantuwa, Adamu ya yi musu akan abin da aka yi da shi a rubuce, to daga nan ‘ya'yan Adamu suka samu ɗabi'ar yin musu na abin da suka sani aka yi da su. Wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan Tirmidhi, a lamba hadisi na dubu uku da lamba ainihin wato saba'in da shida. Waruya annahu kammala li Adama umrahu wa li Dawuda umrahu. Har wato cewa daga ƙarshe Allah ya cike wa Adam ɗin ya kuma cike ma ainihin wato Dawuda dukkaninsu ya bar musu da wannan ƙarin sittin sittin. Fa hadha Dawudu kana umruhu al-maktubu 40 sana. Kaga Dawudu anan shekarunsa da aka rubuta masa asalin su 40 ne. Summa ja'alahu 60 sannan aka mai da shi 60 wa hadha ma'ana ma ruwiya an Umar annahu qala shine aka samu Umar yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta katabtani shaqiyan famhuni waktubni sa'idan ya Allah idan an rubuta ni cewa ni wato taɓaɓɓe ne Allah ka sa a goge a rubuta ni a matsayin mai tsira fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit ya Allah kai kana goge abin da kaga dama ka tabbatar da wanda kaga dama wallahu subhanahu alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun Allah ya san abin da ya faru da abin da bai faru ba da abin da ke shirin faruwa da abin da kwata-kwata ma ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru duka Allah ya sani fa huwa ya'lamu ma katabahu lahu Allah ya sa abin da ya rubuta musu wa ma yaziduhu iyahu ya sa abin da zai kara masa ba'dahu ba'da zalika wal malaikatu la ilma lahum illa bima allamahum Allah amma mala'iku ba su da ilimi sai wanda Allah ya sanashe su wallahu ya'lamu al-ashiya'a qabla kauniha wa ba'da kauniha Allah shi ya san abubuwa kafin faruwarsu da bayan faruwarsu wannan magana ibnu taymiya kenan Allah ya gafarta masa sai sake cewa wa qala rahimahullah ibnu taymiya ya ƙara cewa a wani wajen wato a cikin majmu'ul fatawa amma a cikin mujalladi na 8 shafi na 517 yace wal ajlu ajlani ajalin dan adam iri biyu ne ajlun mutlaqun ya'lamuhu Allah wa ajlun muqayyadun akwai ajali mutlaki sakakke Allah ne ya san shi da kuma ajali wanda yake ƙayyadajje bi hadha ya tabayyanu ma'ana qauli sallallahu alaihi wasallama da zan za gane ma'ana fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahima duk wanda yake so wato ba a faɗaɗa masa arzikinsa sannan a jinkirta masa rayuwarsa to ya sadar da zumuntarsa fa inna allaha amara malaka an yaktuba lahu ajala Allah ya umarci mala'ika su rubuta wa mutum zamanin da zai rayu wa qala yace in wasala rahimahu zittahu kaza wa kaza rubuta mai shekara kaza sannan da wani sharadi in ya sada zumunta za a ƙara mai shekaru kaza wal malaku la ya'lamu ayazdadu amla shi wannan mala'ika bai da masaniya cewa za a samu ƙarin ko ba za a samu ba lakin Allah ya alamu ma yastaqiru alaihi al-amr amma shi Allah ya san karshen al'amari me zai faru fa idza jaa zalika la yataqaddamu wa la yata'akhkhar idan karshen al'amari yazo babu gaba babu yin baya to wannan kenan sai malam ya sake cewa na Aisha ta radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha innahu man utiya hadduhu min ar-rifqi faƙad uƙuɗiya hazzuhu min khairi duniya lallai wanda aka bashi rabon da ya cancanta na arrifq na bin abubuwa sannu-sannu to hakika wannan an bashi rabo mai tsoka cikin rabon da ya kamata ya samu a duniya faƙad uƙuɗiya hazzuhu min khairi duniya an bashi rabon shi na alkhairin duniya wal akhira da alkhairin lahira wasilatul rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jawari yu'ammirani diyar wa yazidani al'amar yace haka nan kuma kaga sada zumunta da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar makwamtaka waɗannan suna raya gidaje sannan kuma suna ƙara wa mutane shekaru a cikin shekarunsu wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi a lamba hadisi na 25 da lamba 259 da isnadi sahihi wanda Albani ya inganta shi cikin as-sahiha fasilatul rahimi لها من الآثار الحميدة والعوائد المباركة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى سادة زمنتا abin yabo ne abin alasan barka ne kuma yana da al- yana da albarka da alkhairai na duniya da lahira wanda ba za su ƙididdigu ba fahiya sababun bi sa'atir rizq wa kasarati tana daga cikin dalilan samun wadata arziki da yawaitarsa wa rahatil qalb tana samar da natsuwar zuciya wa tuma'aninatihi da samun dumanina a cikin zuciya wa ziyaratul umr wa barakati kuma suna kawo albarkar ah, shekaru da kuma ƙaruwar shekaru din wa nabi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي تعل- تعلموا من أنسابكم ما تسلون به أرحامكم ku yi ƙoƙari ku san dangantakarku yadda za ku sada zamantaku ku kowane mutum da ke cikin danginku ku san dangantakarku da shi don ku san yadda za ku sada zumunta fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli domin ita zumunta ƙauna ce tsakankanin mutane dangi a masaratun fil mali kuma tana kawo ƙaruwar dukiya mansha'atun fil athari kuma tana sa a ƙara mutum shekaru wannan riwaya ma Tirmidhi ne ruwaito ta a lamba hadisi na 1900 da lamba 79 al-Shaykhul Albani ya inganta ta wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala man ittaqa rabbahu wasala rahima wa wasala rahima ah, nusi'a fi ajali wa athari wa athara mala wa thara maluhu wa ahabbahu ahlu duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa kuma ya sadar da zumuntarsa Nabi ya ce za a jinkirta mai ajalinsa, sannan dukiyarsa ta ƙaru, sannan kuma mutanen cikin danginsu su wayi gari suna ƙaunarsa. Wannan Bukhari ya tushe a cikin Arbul Mufrad, lamba hadisi na hamsin da takwas da isnadi kyakkyawa. Fihi a nan za mu ga cewa annal wasila mahbubun fi ashiratihi wa qarabatihi. Agar mai sada zumunta za ka ga cewa yana samun ƙauna a tsakankanin abokan ah, danginsa da abokan wasansa da sauran 'yan uwa. Ya ce, wa huwa mahallu sana'in wa taqdirin wa ihtiram. Za ga ana yaba mushi, ana girmama shi, ana ganin darajarsa. Idafatan ila ma taqaddama min tulil umr wa sara'il mal. Banda abin da ya gabata na cewa zai samu tsawon shekaru, zai samu kuma wadata. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل لكن ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها mai sada zumunta ba shine wanda yake rama maka in ka mushi ba wanda in ka mai zumunta ka bi masa biki ya je maka ka yi masa kyauta ya yi maka a'a wanda yake sadar da zumuntar waɗanda suka yanke ba su sadar da na nasu ba wani hadisi yana cikin bukhari a lamba hadisi na 5991 ai annal wasila haqiqatan laysa bil mukafi wato wanda yake sada zumunta a haƙiƙanin gaskiya ba fa shine wanda wai yake mai da biki ba lianal mukafi huwa alladhi yajzi ghayrahu bimithli ma jazahu bihi Al- mai- mai mai mai da biki shine wanda yake yau mutum kwatankwacin abin da aka yi masa ya ce fa'iza wasalahu zu rahimihi wasalahum ala sabilin mukafa idan yan wanshi suka ziyarce shi sai ya ziyarce su idan sun masa kyauta sai ya musu in su zo masa biki sai ya je musu in su zo mai ta'aziyya sai ya je musu wato zai musu da gwargwadon abin da suka yi masa kenan to wannan ba shi ake nufi ba ya ce fahaza la yu'addu wasilan wannan ba a lissafa shi a matsayin mai sada zumunta ta haƙiƙa wa inna ma huwa mukafi'un shi mai mai da biki ne wa inna mal wasilu haqiqatan alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha wanda idan an yanke mai zumunta sai ya sada ta to shine da gaske yake sada zumunta ya annahu ya'ud ya annahu ya'iddu alwasa ya'iddu silata li rahimihi qarabatan saboda shi yana lissafa wannan aiki da yake neman lada ne wurin Allah yataqarrabu biha ila Allah yana neman kusanci zuwa ga Allah azza wa jal ya tulubu biha thawaba yana neman ladan Allah a cikin wannan aiki da yake yi wa yattaqi biha iqaba yana kuma neman Allah ya tsare shi daga azabarsa da anna Allah azza wa jalla kad amarahu bidhalika wa adda lil wasili thawaban aziman wa adda lil qati'i iqaban aliman kuma Allah ne ya umarni cewa sada zumunta sannan kuma ya tanaji lada ga wanda ya sada zumuntar ya kuma tanaji azaba ga wanda ya ainihin kisa da ita. Wannan su fi hadal babi salasatu asnafi. malam ya ce mutane kala uku ne a wannan ƙabiya ta sada zumunta na farko alwasil mai sada zumunta wa huwa alladhi yatafaddalu ala dhawi rahimihi bi salatihim wa in lam yasilhu minhum ahad yace shine wanda yake aikin sada zumunta da ƴan uwansa da abin da ya dace ko da su ba su mishi abin da ya dace ba bal hatta wa in asawu ilayhi kai ko da ma sun cutar da shi shi ba zai cutar da su ba zai sada zumunta da su na biyu almujazi aw almukafi mai ramawa mai mai da biki shine wane huwa alladhi la yasilu rahimahu illa idha wasalu shine wanda baya yi maka sai in ka yi masa in baka yi masa ba sai ya ga shi yana da hujjan da ba zai maka ba sai ce ai ma nayi biki baka zo mini ba Salisu na uku alqati'u mai yanke zumunta wa huwa man yaqta'u rahima wa wasaluhu aw qata'uhu shine wanda yake kin sada zumuntarsa sawa'un ga wanda suka sadan masa ko ga wanda ba su sadar masa ba shi wancan yana sadar ma wanda suka sadar mishi yanke wanda suka yanke mishi shi kuma na hata wanda suka sadar mishi zai yanke musu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni yace ya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina da wasu mazowa ma'abotana waɗanda ina sada zumuntar su amma su kuma kullun yanke ta wasu ke wa usina ilaihim ina kyauta musu wa yusi'una ilayya su kuma suna muzanta min wa ahlumu anhum ina haƙuri da su wa yajhaluna alayya su kuma suna mun wauta fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la in kunta kama qulta in dai da gaske ne haka kake kamar yadda ka faɗa fa ka annama tusqihumul mulla kamar kana shayar da su ne wato abin da yake kana shayar da su almul yani toka toka mai zafi shine almul wala ya zalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala zalika ba za ka gushe ba Allah yana kawo maka abin da zai ɗaura ka a kansu matuƙar ka tabbata haka Wani hadisi muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da takwas. Malam ya ce, faɗinsa da ya ce, asiluhum wa yaqta'uni ai yuqabiluna minni sila bil qati'a. Ina sada musu da zumunci su kuma suna fuskanta ta da yanke zumunci. Wala wala yuqabiluna ihsani ilaihim bi ihsani. Ba sa yi min kyautayi yadda nake musu. ثم ذكر أنواعا من الصلة التي كان يقدمها إليه sannan ya ambaci irin abubuwan da yake musu wa anwa'a min al-isa'ati allati kanu yu'amilunahu biha ya kuma ambaci irin abin da su kuma suke mishi na sakankawa mummuna faqala sai yace wa ahsinu ilaihim ina kyautata musu ai u'amiluhum bil ihsani ina mu'amalanta su da kyautatawa wal ihsanu kalimatun jami'atun tajma'u ma'anil khair kyautatawa kuma ta shafi duk wani ma'ana na alkhairi wa yusi'una ilayya su kuma sai suna muzanta mini ayyu qabiluna ni bil isa'a wato suna fuskantar taimakawa ta da cutarwa wa, wa, wa, wa ahlumu anhum na haƙuri da su ana uqabilu jahalahum alayya bi anni ahlumu anhum idan sun yi wauta ni sai ne haƙuri wa hum yajhaluna alayhi su kuma suna mun wauta ay yu'amiluna ni mu'amalatul juhala min fadhafatin wa ghalzatin wa sabbin suna mana mu'amala irin ta wawaye irin ta jahilai zafin rai da ɗacin magana da zage-zage wani hau zalika da makamancin wannan hadhihi haluhu wa mu'anatuhu ma'azawi rahimihi kaji halin da yake shiga na damuwa da wahala tsakanin shi da mazuwansa yastarshidu nabiy sallallahu alaihi wasallama shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yudillahu ila ma yasnau cewa nabi sallallahu alaihi wasallama yana mushi ya zai fa qala hu nabi sallallahu alaihi wasallama sai nabi yake ce mushi in kunta kama qulta inde kamar yadda ka faɗa da gaske haka kake fa ka annama tusqihimul mulmalla kamar kana shayar da su toka ne wata ke mai zafi Allah ya ce almallu arramadul har toka wata ke mai zafi يحيهما آه ليدفن فيه الخبز ليندج ana tara shi don a saka gurasa a ciki don ta nuna ana gasa gurasa da shi ai ta ja'aluhu lahum sufukan yasfunahu ka sufufan yasfunahu wato ka sanya musu ya wannan ya zama shine abincin su da suke ci wa hadha fihi bayanu fadilatihi alayhi wannan yana bayyana darajar mai kirki akan marasa kirki darajar mai sada zumunta akan masu yanke ta wa ma yujnihi haula'i min mulaqatihim li hadha alwasl bil qati'a da kuma abinda suke jawa kansu na abinda suke yi na wato fuskantar kyautata wadda aka yi musu su kuma da yanke zumunta bal lahul fadila ka haliman ya suffu ramadan hara kamar mutum da ke haɗiɗiyan fa haluhum ka haliman ya suffu ramadan hara halin su kamar wanda halin wanda yake haɗiɗiyan wato toka wata take mai zafi amal wasilu fala yadurruhu shay'un wanda yake sada zumunta shi ba wanda ya same shi min qati'atihim saboda wannan yankewar da suka yi ballahul fadila a shi yana ma da falala wa thawabun yana da lada wa thawabul lahi yana da lada a wurin Allah wa ta'ayyiduhu da taimakon Allah azza wa jalla wali hadha qala to dan haka ne yace wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ba za ka gushe ba Allah madaukakin sarki yana baka dama ka zama a saman su madumta ala zalika matuƙar kana kan wannan tafarki. Ai, la ya zalu laka minallahi ma'unatun sadidatun wata ayyudun wa hifzun ba za ka gushe ba kana samun taimakon Allah da gamdakatar ɗinsa da taimakonsa da kiyayewarsa wa fihi dalilin ala hubbillahi azza wa jalla lil wasili wa makanatihi indahu wannan ya nuna ƙaunar Allah Ubangiji maɗaukin sarki ga wanda yake sada zumunta da kuma matsayin shi a wurin Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Malam ya sake cewa wa anil bara ibn adib radiyallahu anhu qal jaa rajulun arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah allimni amalan yudkhiluni aljanna yace ya manzo Allah ka koya mana aikin da zan shiga aljanna qala la in kunta iktasar la in kunta aqsarta alkhutbah faqad afaradta almas'ala in ma ka yi zance takaitacce to wannan tana ka ya bayyana manufarka wal jannatu yace la in kunta aqsarta al khutba faqad aradta al mas'ala a'tik an nasma wa fukka ar raqaba kaje ka yanta wuya ka yanta wuya faqala ya rasulullah awalasna awalaysa ta bi wahida yace ba ɗaya bane dama qala yace la ba ɗaya bane inna itkan nasma an tufarrada bi itkiha wannan ke nufi da yanta wannan annasma shine a keɓance ta yanta ta wa fakkur raqaba an tu'ina ala itkiha shi kuma aka ce fakkur raqaba abinda ake nufi ka taimaka wajen yanta wannan wuya wal minhatu al rukubu al wakubu ita aka ce al minha kuma ana nufin abin hawa wanda ake amfani da shi wal fai'u ala rahimi al-zalim sannan kuma akwai fai'i shi kuma yana kan wanda yake ma'abocin wato zumunta amma wanda yake azzalimi fa illam tuqik zalika idan ka kasa yin haka fa at'imul ja'i'a ka ciyar da mayunwaci wa asqil dham'an ka shayar da mai jin kisa kishi wa amur bil ma'ruf kai umar da kyakkyawa wani anil munkar kai hari daga barin mummuna fa inna laka fa illam tutik zalika fa kuffa lisanaka illa min alkhair in ba za ka iya duk waɗannan ba to ka kokari ka kiyaye harshenka kar ka ga mutane magana sai abin da yake alkhairi ne to mala ya gama ka wannan hadisi zai mana sharhin shi insha Allah kamar yadda zamu ji a darasi na gaba wanda shine zai zama darasin mu na goma sha hudu insha Allah wanda mun yi sa'a mu karkare wannan bayani da mala yake akan silatur al-arham wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah